الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda ayo ma Allah madaukakin sarki ya sake dawowa da mu mu ci gaba wanda in ba a mance ba muna na a cikin wannan sura ta suratu hamim as-sajada a wanda kuma ajiya mun tsaya daidai a najin mun tsaya aya ta wanda za mu tashi dai inda Allah maɗaukin sarki yake magana wace ace? na? wani? wanda Allah maɗaukin sarki a je ayoyin da muka tsagare su ya gaya mana irin su mutanen makka irin rashin irin biyayyar da za su yi game da irin ayoyin alkulani da koda an saukar da suwa da a ce an saukar da su da wani kalar yare wanda ba na larabci ba da irin abin da za su yi ba za su yi imani din ba nuna za su yi to ai ta za a saukan masu da shi da wani kalar yare wanda ba kuma yaren su ba kuma ga manzon kuma shi kuma balarabe ne to su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ya gaya mana a ayoyin jiya cewa irin abin da za su haɗa kenan to shine wanda shine aya ta 44 kenan wanda muka tsaya gare ta a cikin wannan sura wanda a yau za mu tashi aya ta 45 shine wanda Allah maɗaukin sarki yake cewa walaqad walaqad atayna musal kitaba hakika mun ba annabi Musa littafi shine alqur'ani shine littafin at-taura wanda aka ba annabi Musa alayhi salatu wassalamu zuwa ga banu Isra'ila wanda kamar yadda muka sani da makocin kowanne manzo daga cikin manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko to dama ya aiko su ne zuwa ga mutanen su ko zuwa ga kabilar su shine zaka ji Allah ya ce wa laqad sananuhan ila qaumihi sai ka ji Allah ya ce ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi wa ila samuda khahum salihan su ma watan samudawa Allah ce dan uwansu an kai kuma su wa ila madayna akhafum shu'aiban su ma mutanen madayna dan uwansu annabi shu'aibu ga sun dai kowanne sai Allah ce dan uwansu to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama shi duk duniya ne Allah madauki zaki ya aiko shi to da haka shi yasa shi annabi Musa alaihi salatu wassalamu Allah madaukin sarki ya bashi littafin na at-taura zuwa ga banu Isra'ila ba zuwa ga duniya ne gaba daya ba shi ne Allah ke cewa walƙada ce na musar kitaba hakika mun ba annabi musa littafi amma faktu lifa fihi sai aka yi saɓani a cikin shi shi ne bit tasdiki wata kazibi tsakanin watan gazgatawa da kuma ƙaryatawa ma'ana shi ne sai aka samu wasu daga cikin mutanen na banu isra'ila suka ƙaryata wasu kuma suka yi imani wanda an sani annabi musa alaihi salatu wassalamu dama a nan misra aka yi shi kuma shi ne wanda aka zo aka yi duk abin da aka yi da shi da fir'auna wanda duk abin da ya gudana ya gudana wanda har ƙarshe dai Allah madaukakin sarki ya ba su nasarorin da ya bashi aka halakar da fir'auna da shi da dukkanin mabiya ne gaba ɗaya a cikin kafirci ƙarshe kuma sai ya zama shi annabi Musa da su fir'auna suke kallo su an masu rauni su a wanda ba kowa ba a bayan ƙasa su kuma su ne manya a bayan ƙasa su ne masu mulki su ne masu faɗa a jisi yadda sun ga dama za su yi to shine Allah ya ce to ƙarshe sai muka gadar da ita ƙasar ta misira ga waɗanda aka raunanawa aka ganin cewa su ba kowa suke ba yau sai ga fir'auna ba shi ba dukkanin jama'a tashi ɗin irin fada mai girma irin ta fir'auna wadda adda mulki na isa da ƙasaita da mulkin kama karya da duk abin da ake yi dai amma aka waye gari sai ga su annabi Musa ake dauka kamar bayi haka aka dauka su kan matsayin bayi waɗanda su ba wani abu suke ba duk wani aiki na wahala jama'an na annabi Musa na banu Isra'ila su ake sanyawa duk wahalhalu da komai din nan ne an mai da su matsayin kamar bayi hakan nan to sai an ka waye gari waɗannan da aka ganin kamar bayin nan sai sun ka zama yanzu kuma su ashuwa gabanni fir'auna da shi jama'a ta duk ba su shi kina an gama da su ba to wannan kaga duka ubangiji ne yake tabbatar da haka wai don a gwada ma sauran kafiran duniya tun daga na waɗancan zamanin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama har zuwa na yanzu cewa Allah madaukakin sarkin da yayi ma waɗancan kafiran wannan abun yana nan har yanzu kuma yana nan da cikakken iko ne in ya so halaka waɗin zai halaka din to shine Allah yake cewa don haka fatul fihi sai aka yi sabani cikin wannan littafin na annabi Musa din wato shine wasu haƙaryata wasu kuma suka gazgata suka yi imani da shi din to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce walaula kalimatun ai da ba don watan kalma sabaqad wadatar riga min rabbika daga wajen ubangijinka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wato shine wai in bancin da Allah ya alƙawalin zai jinkirin azaba ga ainihin al'umma manzo Allah sallama saboda su al'umma manzo Allah sallama Allah madaukakin sarki ya yi mana baiwa ne wanda cewa duk abin da za a aikata na laifi to Allah ba zai halakar da mu halakarwa irin wannan gaba ɗaya gaba ɗaya ba sai dai a saukar da waɗansu abubuwa dai na azaba wanda za a yi wa mutane don ya zama matsayin wa'azi gare su ya zama matsayin darasi domin duk wanda watan a yake saban Allah yake aikata wanda yake aikatawa din sai abin ya zama matsayin darasi in an ka saukar mashi da wata musiba wanda za ta zama matsayin karatu gare shi don ya gyara hali ne ina abin da ake yi na matsayin mutum gyara halinka to shi ne sai dai mana amma a ce duk an halakar da al'umma gaba ɗaya na manzan Allah salama to shi wannan ba za a yi ba sai dai an busa kawo na tashin kiyama gaba ɗaya sannan kan amma dai in don azaba kan Allah yana iya saukar da wasu musibu matsayin jan kunne ga abubuwan da mutane suka aikata na sabon Allah don inda ana zaune lahiya alau ana bauta ma Allah ana yin duk abin da ya kamata to ubangiji madaukakin sarki bai zai kawo wata musiba ta lullube jama'a haka kawai ba kamar yadda ya faɗa wata aya cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah madaukakin sarki baya canza abin da yawa mutane na ni'ima sai in su sun ka canza halaye sun ka aikata abubuwan da ba daidai ba to sannan sai Allah ya saukar da wata musiba da zai zama matsayin jan kunne gare su din to shine Allah ya ce fatul wa fihi wala wala kalimatu sabaqan min rabbika ba don kalma da ta riga daga ubangijinka ba shine bi ta'khiril hisabi na jinkirin hisabi wal jazaa'i da kuma sakamako lil khalaqi ga halitta gaba daya ila yawmil qiyamati har zuwa tashal qiyama in bancin da Allah ya wannan jinkiri din to la qadiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su wato shine wai al'umma manzo Allah sallama mutanen makar su haƙaryata suka ki bin wannan alqur'ani suka ki karbatai to da ba don da Allah ya wannan alkawali din na wannan jinkirin ta azaba ba to lalle da an yi hukunci an gaggauta da azaba gare su din wai ma'ana shi da an halakar da su ba so sai ya zama Allah madaukakin sarki bai kawo musu azaba ta halakarwa ta gaba ɗaya ba sai dai aka yi musu wanda su ma musiba ta sauka kansu wanda lokacin da aka zo aka yakin badar to shine wanda aka zo sun hito suna takama duk manya manyan su Abuja da su a nan abinda suke cewa yau za su zo za su kashe musulmai manzo Allah salma da shi da sahabbai za su sha giya wanda suka so za a yi kaza za a yi kaza duk abin da suka cewa kenan to shine suka fito za a je wajen yaki na yakin badar da shi kuma sahabbai sun fito da jarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko ga su masu da yawa su 313 ne yake cewa su ko mutanen makka din ga sun kai mutum dubu kuma bayan karfi watan yawa kuma ga karfi na makami duka su musulmi duka duka ana cewa ba su wuce mutum goma sha wani abu wanda da makami mai kyau ba mutum goma sha wani abu ne kasar su da makayi mai kyau saura duk daga wanda an da wata sanda sai mai wani sungumi sai mai haka nan dai kurin shi ne ake kaga kuma wani jihadi wa yaki wani za to ai kaga abin da nauyi su ku waɗancan kafiran ga sun kai su dubu kaga yanzu tsakanin mutum 300 da goma sha uku da kuma mutum dubu ai rinjayen ba ɗan ƙarami ba ne ko da makaman su ɗaya ne ku rinjayen an yana da yawa tun da ka gani sun lunka sama da lunki uku ba ne sama da lunki uku sun kai masu to wannan sun lunka sama da lunki uku to kuma ga karfi na makami su waɗanga kafirin da asu dubu ga su da dawaki ga kuma tun daga takubba masu kibau duk dai abubuwa dai ga sunan da kayan yaki ba abinda ba su da shi ya to amma duk da haka nan da yake shi Allah madaukakin sarki abinda ya alƙawli yana taimakon gaskiya ne komi gaskiyar nan take da rauni a ganin tana da rauni to shi wurin Allah gaskiyar na ita ƙarfi gare ta sai dai a ɗan ba da ya talala ya kaɗan ga shi wanda an mara gaskiya ɗin na zuwa ɗan wani ɗan lokaci ta ƙaitace amma ɗan lokacin ya wuce kuma shi gina sai ka isko Allah ya hukunci da akai to aka zo wurin wannan yaƙi sai ga shi waɗannan mutanen makka ɗin sun ka sha matuƙar wahala ƙwarai da gaske wanda cikin musulmi bai wuce mutum goma sha wani abu da sun kai shahada ba su kuma sai ga mutum saba'in cikin kafiran sun ka mutu waɗanda aka je da su masu kira da su abuja har da suka kira da cewa ai in an ka zo za su kashe musulmai su gama da musulunci gaba ɗai su tsaya su shagiya su yi mi su yi mi to sai ga dusu mara na suka musulun gaba ɗai shi kina ba da dawo gidansu to kaga ai iyaka allah maɗauki ya gwada gaskiya kenan ya gwada kuma shi ne ya ka taimakon gaskiya komi aka ganin ta da rauni ana ganin ba ta isa ba za ta iya ba to don gashi mutum ɗari uku da sha wani abu su rinjaye mutum dubu ko bayan kashe mutum saba'in da kuma an ka kamo wani saba'in kuma ribu hursa na yaƙi kuma kaga yanka haɗa saba'in so biyu ɗari da arba'in kenan ko mutum ɗari da arba'in mutane maka sun karasa ɗaya rana ka kusan gari guda a ce mutum ɗari da arba'in an rasa su ɗaya rana kuma an kashe saba'in rabi rabi an kame an tayar su ba ai ba ƙaramin tashi hankali ba ne to ka gani to shi sun hagani mutane maka a wannan lokacin to kaga Allah madaukakin sarki ya gwada masu aya cewa lalle shi ne yake taimakon gaskiya shi ne yake taimakon addini ne duk wanda yake a bisa ga addini to yana taimakon shi to shine Allah yake cewa to inda ya so da ba da ma ba wannan za a musu ba halakarwa za a yi ta duka gaba da halakar da su duka to shine Allah ce amma dai saboda alƙawarin da aka yi na jinkirin azaba shi yasa ba za a yi hakanan din ba shine da Allah ba dan kalma ta ubangiji ga tarjiya ba laqodiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su na gaggautar da azaba gare su sannan sai Allah madaukin zai ce wa innahum haƙiƙa su waɗannan masu karyatawa nan kafiran nan ne a yace lafi shakkin minhu lafi shakkin suna cikin kokanto minhu saboda dalilin wannan sabanin din da saba da suka yi ma'ana saboda dalilin shi shi da fi shakki minhu suna cikin kokanto da gare shi muribin kuma kokanto mai ƙara abkawa cikin wani kokanto din wai ma'ana kokanto a cikin wani kokanto kenan wai ma'ana suna cikin shakku wanda yake da muri kaga duk da shakku da kokantun da zai sa mutum yayi musun samuwar Allah yayi musun bauta ma Allah yayi musun Allah kayan al'amura shi kayan komi ya zama yana ganin cewa a'a ba Allah yake yi ba la'alla yana ganin ɗan adam ne suke yi ko yana ganin a'a kawai dai wasu abubuwa dai ga su suka gudana da kansu to kaga duk irin waɗannan iyaka kokanto kenan shi yasa aka taɓa tana aka samu samun wani aka zo wai su muƙabala ma za su yi na cewa ai ba wani ubangiji maɗauki sarki da aka cewa shi ya kayan komi kawai komi shi kayan kai ne ba wani abu to sai aka zo yana jin in ban manta ba ko imamu shafi'i ne kowane da cikin dai magabatan nan ne za a yi wannan mukabara da shiya to sun kashi da lokacin da za a zo a haɗu wanda za a tattauna ɗin a kawo hujjoji shi ya gaya masu dalilin da su tabbatar da cewa Allah ne kai abubuwa su kuma za su kawo nasu na ba Allah kai ba a gane to shi kuma da ya zo sai ya latti zuwa bai tai da wuri ba lokacin da an kasa sai ya zama bai samu isa lokacin ba wuri ya kure ko da ya zo har lokacin ya ɗansu ya wuce suka ce mai a kai kawai sai ka ce ka yi zaunanka kai da an gasa lokaci ka sai ce eh gaskiya ne wato wani abin ban mamaki ya tsaya kallo shi a dalili shi yasa ya latin zuwa ya ce ya zo zai ta hiya ne yana zuwa sai ɗaya kawai ya ga wani icci sai kawai ya ga icci na ya sare kai ne ya sare kai ne kuma yanki kai ne mai da kai ne katako sannan ya koma sai ya haɗa kai ne ya zama jirgin ruwa sai ya shiga cikin ruwa ya ci ta kawai wannan abin mamaki shi ya tsaya kallo shi ya sayo lissin tafuwa to shi ne sun kace kai ci kuka irin ƙarya haka kuma za a yi haka nan sai ce a to an gama mukabala shi kenan a shi kenan wai suna nufin wai bai yiwuwa ya ce ya sa da kai ne da kai ne ya mai da kai ne jirgin ruwa kuma ya shiga cikin jirgin ruwa to shi ne ce to icin da to ta za a yi shi kuma duk sauran halittun gaba ɗaya kuma kowa a ce ba wanda ya su kuma tun da ya ce wangana bai isa da kai ne mai da kai ne jirgin ruwan da ba komi ba to ya za a yi shi kuma a ce duk halittar gada a cikin duniya ga kuma ba wanda ya ita kuma duk ita ya kanta shi ita daya bai isa da kai ne amma komai na ɗaya kai ne saboda ka gama gana mukabala ta ƙari kenan an gama to shi din ne to kaga da irin waɗannan din kaga duk wanda zai yin shakku yana ganin cewa a ce wai bai yadda da a ci ga Allah ne mai mana ba iyakar dai lalacewa kenan da kuma iyakar rashin fahimta da ganewa kenan a ce duk al'amuran ga gaba ɗaya ba mai yin su kawai su kan kansu kuma kai ka san yanzu in ka tayi gidanka ka aje wani abu in baka yi bai yiwa yau in za ka yi ɗakin ka aje wasu kaya nan wani in baka zo ka taɓa su ba ba suna nan wanda suke ba ba mai motsawa wurin nan to ka gani yau inda zaka tai gonar ka je kai shika ka kyale ta ka kala koma gonar ba ta nome kanta yauwa sai kai da kanka misali to ka gani amma duk sauran halittun ga gaba ɗaya na ban mamaki duk a waye gari ga sunan amma sai a ce duk ba wanda yesu kuma ai kaga abin bai yiwa to shi yasa Allah ya ce suna cikin kokanto muridin bai afkawa cikin wani kokanto din kuma to sannan sai Allah madauke sarki ya ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na kwarai mai kyau to ya sani fa fali nafsihi ya aikata shi ne don kai ne ba sannan kuma a wa man asaa duk wanda ya muna na fa alaiha to shi ma watan yana watan zunubin nashi yana akai ne zunubin wannan sabon da ya aikata yana bisa gare shi saboda ai wai ma'ana shine fadaruhu cutar wannan sabon da yayi shine fadaru isa'atuhu cutar wannan isa'atihi din wannan munawa da yadin ala nafsihi akai ne za ta karewa saboda haka wa ma rabbuka ubangijinka bai zamo bizallamin lil abid mai zalunci ga bayi ba nan ubangiji mu dauki zarki kaka tabbatar cewa man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aiki mai kyau don kai dai wato ma'ana shine in mutum ya aiki mai kyau dai to don kai ne saboda sakamakon aikin nan dai gare shi ne yake in yayi muna kuma shi ma kai ne ne don in ya aikata mai kyau dai ba wani za a rubuta ma lada tashi ba shi za a rubuta mashi in mummuna ne ya aikata kuma ba wani za a rubuta ma wannan zunubin nashi ba shi ma dai har yanzu shi za a rubuta ma abu ne to kaga ashe kenan wanda dai aikata in mutum ya lahira duk abin da ya gani kenan kai ne ne kenan idan mutum ya ga mummuna ya same shi na sakamakon mara kyau to kaga fala alumanna illa nafsahu kenan kai ya zargi kowa sai kai ne don haka kai ne ne ya cutar shi ya aikata ma kai ne ba wani ba duk abin da mutum ya aikata shi ne na ma zai gani ɗin to shi ne ma'ana cewa watan duk wanda ya aikata watan mai kyau to fali namsi ya yi don kan shi ne tun da fadala ce ta Allah ya yi mura in ya gada ma sai ɗai kun ya halicce mai sa dole sai mun bauta mashi akan dole kuma ba wanda zame kuma dole a bauta ɗin kuma ya ƙi biya misali to amma kuma sai Allah ce a bauta ɗin iyaka dai amma kuma ya biya kuma matsayinka a haya an ka ɗauke mu kaga iyaka dai fadala ta Allah kenan yau ina ganin da za a ce a samu wani uba ya zo wannan uba ya ɗauki ɗanai ya ce ka zo ga gona ta nan ka zo kullum ka yi aiki kullum sai da zan biya ka kuɗi ne kullum kullum kuma ya tabiya ne a iya kakalanci annan dai kaga shi ba haihuwar dan ɗaya ce kullum ya yi fa ba shi ya halice shi ba shi ko nan Allah madaukakin sarki shi ya halice halice gaba ɗaya ba haihuwar ta ba shi halitta ta yi kuma ya ce in ta yi bauta kuma biya za yi ga shi na yanzu in ɗa ya ce shi bai zuwa gona wa uba na aiki sai in yana biya ne suna ya ɗan banza ko to ka gani to amma shi Allah madaukakin sarki shi halittar nan ya ce kuma abota mai kuma ya biya sallaga guda biyar kuma ba a tsananta ga mutum ba cikin sauƙi duka duka minti goma sha biyu da alwallar da sallar duk mutum ya isa gama su cikin minti goma sha biyu to kaga minti goma sha biyu so biyar ga yini ba duk duka yanka diba awa guda annan tsakanin yini da dare kuma awa 24 a ciki awan nan 24 ka bauta ma Allah awa guda ɗaya shi annan sauran awa 23 kaga duka yi makankare su gaba ɗaya kuma Allah ya ce kuma wadancan awan nan guda kuma duk biyan kaza ya dai da haka nan to kaga iyaka fadala kenan ta Allah to shi yasa ya ce haka wanda ya aikata kikkiawa to don kanshi kuma a za a fa'alaiha wanda duk kuma ya muna na wato shi ne aikata abin da yake ba daidai ba to kuma don kashi sannan sai Allah maɗauki zai cewa ma rabbuka bi zallamin lil abidi ubangijinka bai zamo mai zalunci ga bayi ba wato shi ne shi zalunci dama abu ne wanda yake kurare da kanshi ubangiji maɗauki zai ya faɗa cewa a cikin hadisul qudusi yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu ya ibadi wanda yake cewa wato ubangiji madaukin sarki ya haramta maka ne zalunci kuma ya sanya zalunci ya zama shi ma tsakanin mumuna ne da abayi ne ya zama haramun to shine ne yake cewa ya ku bayina da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da janan ku gaba ɗaya za su taru su zama da zuciya ta tsoron Allah irin mutum guda ana cewa kamar manzo Allah sallama wasu mun suka ce a aka masa idan abaka siddiqu duk da wanda an ka dauka dai da duk duniya za a zama kana Allah ce ba ƙara shi da komi ba inda duk za a lalace kuma a zama da irin zuci Abu Jahal shi ma duk duniya kowa ya zama kana a kibota ma Allah Allah ce ba a rage shi da komi ba shi ma to kaga ya ce shi ya haramta zalunci gare shi kuma ya sa zaluncin ne ya zama abun haramtawa gare mu ma duk abin da bayan din to kaga kenan ubangiji madaukin sarki to shi sa cewa rabbuka bi zallamin lil abidi wancan hadisul qudsi ne wannan kuma aya ce ta alqur'ani wanda ta tabbatar da cewa shi Allah madaukin sarki ya haramta maka shi watan zalunci ba magana zalunci duk abin da yayi ma ba zalunci ciki ne inda duk duniyar ma Allah madaukin sarki zai dauke su gaba ɗaya a tai a tabauta mai din ayi sallah ayi azumi ayi komi da komi amma ƙarshe ya dauke mutane duk ya zuba wuta gaba ɗaya bai zalunce su ba saboda bayan shi ne kuma kaya na shi ne saboda haka ba zalunci bane ko da haka ne yayi balle Allah kuma daukin sarki kuma bai sa maka shi zai haka nan din ba tunda kaga in mutum yana da kayan shi duk wanda ya ga dama shi zai yi da su ba ko kai kan kana zo in ka gada ma kana da dabbobin ka da yawa ko shanu ne ko kaji ne ko tumaki ne ko awaki ne duk wanda a gare ka kana da damar da zaka sarrafa su wanda ka gada ma kana iya dauko wasu daga cikin in kajin ne misali kawai dai ka zo ka kama wasu ka sa a yanki musu kasuwa kawai ka ci nama yanzu kamar irin lokacin yin azumi ya kare kaga za a haka jajibi da sauransu ko to wani kila mamaki yana kiwon kaji misali ya ga dama ya kamo su a yanki ya ba saura kaga yanzu da ba a tambaya ta to me yasa yanki wadancan sai a ce ya zalunce su tun da ya yanki su ai kaya ne yana da zai yanki wadin wadancan da ya bari kuma ba a zama za a cewa me yasa ya basu aiki mi sun ka aikata mana wanda kirki wanda yasa ya basu kaya ne yana da zai yayi wanda ya kaso da su ba to su ma duk halittar duniya gaba ɗaya dan Allah ya gada ma duk yace zai halakar da su gaba ɗaya sa wuta bayan an bauta mashi din kaya ne ne shi ma ba wanda ya ce do mi yankai to kaga ni saboda haka babu zalunci kenan wajen Allah subhanahu wataala shine ma rabbuka bi zallamin lil abid
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آثرناك قالوا آثرناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص
Ah, sai Allah madaukakin sarki bayan ya tabbatar da wannan ayat ta gaba da cewa Allah baya zalunci da kira ma duk an san ayoyi da yawa sun sun zo a cikin alkur'ani masu tabbatar da irin waɗannan cewa Allah shine wanda yake mai cikakken adalci ga bayan shi to shi yasa ce da ma rabbuka bizallamin lil abid kamar da wata aya ke cewa inna allaha la yazlimu mithqala zarra ko da kamar kwaya zarra ne Allah baya zalunta kowa kowa abin da ya aikata shi zai gani to sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ilaihi yuraddu ilmu sa'a shi ubangiji madaukakin sarki ilaihi zuwa gare shi ne yuraddu ilmu sa'ati ake mayar da sanin tashin alkiyama shine yaushe ne za ta kasance shine mata ta kunu yaushe za ta kasance wato Allah shi kaɗai ne ya sani din to haka la ya'lamuha ghayruhu wannan shi bai san hakanan din ba sannan ya ce wa mata kharuju min thamaratin ko min thamaratin wa mata kharuju min thamaratin wani ɗayan itatuwa ba zai fito ba min akmami ha daga cikin kwalfatai ba wa mata hamilu min unsa wata mace ba ta samun ciki wala ta zau kuma sannan ba za ta haihu ba illa bi ilmihi sai da sanin shi Allah madaukakin sarki din ah wato Allah madaukakin sarki ce ilahi yurji ilmu sa'a zuwa gare shi ne ake mayar da sanin tashi alkiyama wanda wato ma'ana shine shi kadai sai yaushe da tashi alkiyama din nan shi yasa duk ayoyi da dama da mun karya mun karanta su a can baya din wanda suka tabbatar da haka nan din cewa a ubangiji madaukakin sarki sarki inda hu ilmu sa'a shi san tashi alkiyama nan a wajen shi yake shi ne wanda yake ya san yaushe za a tashi alkiyama nan inna allaha inda hu ilmu sa'a Allah madaukakin sarki wajen shi ne san tashi alkiyama nan yake da irin ayi inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha saboda haka ubangiji madaukakin sarki shi ne wanda yake masani da lokacin da za a yi wannan tashi na alkiyama to kuma duk da yake malamai suna cewa to wannan ba zai kore kuma ya zama kila an sanar da manzan Allah su sallama sai dai an umarci shi da ya ɓoye ne kuro domin da makocin ba wai cewa an kai duk sirruran da Allah maɗauki zaki yake sanar da manzan Allah su ne da su yi manzan Allah ya bayyana da su bane ba ba haka bane ba abinda dai an na shari'a waɗanda aka aiko alƙur'ani da sauran abubuwan da Allah maɗauki zaki umarci manzan sallama da ya bayyanar to manzan Allah duk ya bayyana da su din bai ɓoye komai ba ya isa da sako gaba ɗaya waɗanda kuma waɗansu abubuwa da can na sirrura kuma manzo Allah kuma ya keɓance waɗanda ya keɓance daga cikin sahabbai da suwa wasu kuma shi kaɗai san su sirri ne tsakanin shi da ubangiji tunda kaga ai daga ciki akwai hadisin nan na sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu yana bada labarin cewa yace masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani ilimi guda biyu yace guda yace duk ganin na watsa muku shi gaba ɗaya na san da kushiya shine hadisan nan da rutu da kasa yana daga cikin sahabbai wanda sun kafi kowa ruwaito hadisai masu yawa shi Abu Hurairah to shine yace to wani ilimin gashi nan dunna watsa muku shi kowa ya sani yace amma rabin wani kamshi kuma gudan yace yana nan karkashin cinya ta na danne shi yace ba za a bayyana da shi ba yace inda zan bayyana muku da shi ya yace da sai kun yanke makogaron nan nawa saboda ya haikari hankalin mutane mana kaga kuma hadisi ingantacce to kaga ashe kenan akwai abubuwan da manzo sallama yake kebance wasu yanzu irin sai na Huzaifa radiyallahu anhu shi ma kaga sai manzo sallama yake kebance shi sanar da shi duk munafikai gaba ɗaya duk duka ya san su duk annabi faɗa mai bai faɗa ba kuma ba sai shi shi kadai ya san su a wata rana sayyidina Umaru radiyallahu anhu lokacin ina jin ko yana halifa ne sai kira shi yace mai sayyidina Huzaifa wai a munafikan nan da manzo sallama ya gaya maka wai shin duk akwai sauran suna nan ko ko dai sun mutu yanzu sai ce ilalle a mafi yawanci dai sun mutu amma dai akwai sauran wasu ko yanzu sai ce to wai wai da wada wani munafikan nan sai ce ah to kai kuma sirrin na manzo Allah da ya faɗa maka tsakanin da shi zaka ce zan faɗa maka sai ce to to to ba komai amma dai to injin da ni ba da cikin su yawa ya ce shi ne wani gogo a sai shi ne ya ce injin da shi ba ciki ya ce a'a baka ciki ko alama ka gani to to ka gani yawa to a shijin da to kaga a cera ciki bai sani ba ko kaga da matsala kenan to shijin ne to kaga wato wannan duka sirrura ne waɗanda matsala sai ya keɓe wasu sahabbai daga ciki ya sanar da su waɗannan irin waɗannan abubuwa ɗin kamar irin sai da na abu zarri ne shi nake ji shi ba yana faɗa yake cewa masoyi na matsala ya sanar da ni ya ce mana kar in kwana da kuɗi shi bai kwana da kuɗi ka faɗa kwata-kwata shi ko nawa ne sai ya harabar da su sannan hankali ya kwanta saboda haka a to ai sunna ce mai karfi kuma da gaske ai ka gane ya kama sunna ba ai tunda in ka diba ai shi manzo Allah da haka ne yake wa sallallahu alaihi wasallam shi bai kwana da kudi ga kaida yau in za a kawo mai miliyan nawa in miliyan dubu na za a kawo mashi yau yau din ga ba su kwana da su ya rabar da su gaba ɗaya ba mai kwana gida ne ko naira guda ba su kwana gida ne kaga ahlus sunna ina jin ya kamata a faɗi mu ga sunna tana da muhimmanci gaskiya to abinda annabi yake yi haifa duniya aka aka sunna kina gugu aka kan mutum ya ce ta zabi sunna zai sai wanda ta mai daɗi kawai gugu to kai kamata ya ce kowace ana yi amma yanzu yana jin ahlus sunna suka sai yan ba kuɗa ba ya kwana gugu to shi annabi inda kuɗa ba ya kwana din amma na yanzu kaga in ba su ba ya kwana gugu kaga sai ya ci tunanin to yanzu gobe gashi ina so za a yi kaza ga sallah ta tafi kuma ina tunanin ga za a yi naman sallah za a yi dinki da sauran abubuwa kaga sai ya kasa kwana ba saboda baya da kuɗi to shi kuma zalla in yana da su da bai ya kwana din to ka gani to wannan ai wannan sunna ce kaga a Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya dauka da gaske da gaske da an kama shi ma hadiya ta kuɗi kuma yanzu to raba da su kashi ma haka ne yake shi ma haka ne ce wannan dabi'a duk abin da ya samu saboda tun da haka na annabi kashi ma haka ne yake yi shi yasa kaga shi da ba kucin bin sunna ba yau ga baki ne ka zo kai kai ne ahlus sunna ba eh aikace ne abin yake ai ba ga baki ba don ka zo ka cika duniya kai ne ahlus sunna amma aiki bai tabbatar da haka nan ba har yanzu da saura shi zaka je kusa idza sara khairun nasi sirtu wala abu wa in halla yawman fal masiru ba'idu yace ni da manzo Allah sallama ya tafi yace sai in bi da annabi ya tsaka ni ma sai in tsaya wai yana nufin duk abin da annabi ya ce ayi zan yi duk abin da ya ce a tsaya na yace kuma na tsaya nan ba ni shi ne ma'ana din to kaga irin wannan shi yasa har wata rana an taɓa yin wani sallar idi ne kasan an ka ta yanka taso da masallacin idi ana son hanyar da mutum ya tafi in zai dawo ya canzo ta ya dawo to sai an ka samu wani an ka dawo aka ga hada mashi cewa ai kowa ne wai an ta idi amma ya dawo marmaki ya canzo ta hanya wani dawa sai bai canzo ba sai bi hanyar da ya sake kuma din yace kuma an ka ce mai kuma gashi an hada mai cewa ai haka na manzo Allah sunna ce rayi amma kuma ya kuma duk da haka ne da ce shi kan ba ruwa ne shi in ta inda ce shi dole sai sanar da dawo saboda ya so a sunan annabi fa ya ce to a haɗa mai shi ba shi ba shi ba ruwa ne da shi shi kenan kuma sun rabu saboda ya so a annabi da to to ka gani saboda tsananin rikon suna shi zaka ji yake cewa aya nasu hallul hazla waqafu muhammadan wa illa tarawna dahar jidda barai yace ya ku mutane ko aje wani kakaci wai ma'ana kakaci shine ba gabaki abin yake ba ka zo kana kirari kana kuri ni ne ahlus sunna ni ne kabi hanyar manzo Allah yace to ba shi bane bai ce wallahi duk kowa ya zo ya bi manzo Allah bi na gaskiya amma hayaki to halid dinu gairu zikiri was sunnati allati an al mustafa sahat fatilka dawai yace ai ba abu ba abinda addini in ba watan alqur'ani ba da kuma sunna manzo Allah wata inganta yace su dai addini da ba don haka duk wani abu wanda ba su ba yace wannan ba addini bane ba to kaga iya kabbin sunna kenan da riko da sunna din to wannan shine abinda yake to shi abu zarar shi bai kwana da ko naira shi haka yake na an kama a wata rana an mai jarabawa ma aka sashi wani wuri ya zo ya tsaya sai an ka bashi wasu kudi an ka ce ga sunan an ka aiko mai da suwa an bashi ne tun da bako ne shi ya zo ya dan ci gaba da taimakon gela ne ce haka abinci da sauransu ya ce to masha Allah yana godiya lokacin aka ce sarki musulmi na wannan lokacin aka yaka a to lokacin da aka yaka nan kudin fa masu yawa haka jikka aka kawo mai suwa ya ce ma ya yi godiya kwarai da gaske to sai can da marice sai an ka aiko wancan din wanda ya kawo mai kudin an ka ce ya zo ya faɗa mai wai ɗan kuskure ba shi an ka ce a baba ya bakar da suwa to marice na yi an ka dawo wurin ansa ana tahowa an ka ce mai aiko kaji kaji ai kuskure dama ba kai an ka ce kawo ba sai ce su ba to aiko shi ya riga ya rabar da suwa haya aikin nashi a ƙwarai ku ta an shi da gaske kai mai kwana da kuɗin ku ba hayar wasa ga da gaske kai shi kenan to da haka shi kenan ya ce amma ka bari gobe Allah zai bani in baka shi kenan wai shi kuma shi ga ka'ida ta ya yi dogara da abin da Allah zai ba shi heda wanda ya aji gida ne shi ya sayan masu yankan wuka ce gobe Allah ba shi zai ɗin ku kuma gobe kuma Allah ya ba shi ɗin kuma wai shi ya sa haka sun wai ga ka'ida wai ka yi dogara da abin da Allah zai baka heda wanda ka aji gidanka ku amma zaka mace ya yi dogara da abin da cikin su toɗi ne ko akawun ɗi ne ai in ka tsaya da gare shi din tsayawa ta gaske din kuma baka din zai ai ka magana mace da muka yi ko shi cewa duk za ga manyan bayan Allah nan duk manyan shi wannan da zaka ji ana magana waɗannan din sun ka tsaya ga Allah tsayawa ta gaskiya din nan duk ba su tara dukiya sun ka aje a jirgi ba amma kuma duk wani abu wanda yake da ruhin asiri kuma duk Allah ya tara shi kuma in sun ka hito a jiki dai ka kalli jikinsu ko su tura su baka isa ka ce suna cikin talauci ko wahala ba bai yiwuwa in sun ka hito ma sun ka shiga wani kai ba kamar ya shiga kila to amma kuma ba ta kuma ila kai kana mara kudin cin aji amma su su ajin ba har wata rana akwai wani babban shehi malami daga ciki wanda yazo yana magana yace yace yace shi yasa yana wa'azi akan cewa tsaya ga Allah yace akwai wani bawan Allah wanda yake zuwa gare shi wani wani mai bara ne almajiri ne hakan nan kullun in yazo sai ya dauki 500 ya bashi ran nan mai bara nan na zuwa shi kuma lokacin baya da kudi wannan shehu Aliyu Harazumi ne Kano shirin nan baya da kuɗi shi kuma ya san da bai kwana da kuɗi ba kuma da sahihin da baya ka zo ya san da bai kwana da kuɗi ba shi kuma nan ka san ina abin nan ya kora maka da kuɗi sai ka dan lalaba nan ka gane ko in wani abu an ka to da Allah wani ko da Allah ba na canje wurin ko ba na abu kaza ko kana sai abu kaza ka sai ka dan lalaba ka ban da kuɗi wurin ga to sai wannan in lalaba misali na baya da kuɗi yana lalaba sai dai ji ɗarin bai ciki shi kuma bai san ya fi kwana da ita ba amma kuma kawai sai ji ɗarin bai a yana ganin in ba shi bane sai ce to sai dai a ce bari kila kuku ko kuma a wacan da a samu naira 100 a bashi kila ko shikenan ci da kuma miƙa mai tana shikenan kuma ya bashi to ka gani to da irin waɗannan din to tsayawa ga Allah shikenan ai yake cewa ce wata rana an taba zuwa ana ta yara da aka makaranta to akwai mota amma mota ta tsufa sai dai da ana ta fama a ta wahala sai ai da ke tashi sana'a ta yi kawai da sai dai jika ina dai da yanzu dai Allah dai kawo sabon mota wanda dai wanda za a zaki kai a makaranta da cikin sauki ba wahala shikenan nan ba a kwana ba kawai sai ga mota an kawo sabuwa an ba shi kyauta to duk irin waɗannan abubuwan misali to dama to dama shi ne kaga yadda da Allah ne ba wani abun gaba ne sai ya tayi din to irin su ma in ka gansu ya hasaba humul jahilu a ga da mai ta'affufi shi wanda bai san su ba sai ya dauka ma mawadata ne masu kuɗi ne sai ka jama kuka aka kawo gare su ko na neman taimako misali to ka gani to duk irin waɗannan abubuwan to su din ne to shine sai ya zama wata shi watan wannan abubuwan to tsayawan ga Allah to shine to dai zaka samu dai sahabbai ware da daman gaske waɗanda kowanne daga cikin su zaka isko akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kibance shi da shiya to tashi alƙiyama shi ko manzo Allah bai sanar da kowa tashi alƙiyama ba shi yasa ka ji ko da malaka jibril zo yake tambaya dinnan mata sa'a kaga sai ya ce mishi mal mas'ulu an ha biya alam min sa'ili ai wanda ke tambaya wanda aka tambaya bai wanda ka tambaya sani ba kaga ba cewa ai ban sani ba dan kula ba cewa ai ni ban sani ba sai da ce wanda aka tambaya bai hime tambaya sani ba shikenan sai ce to amma me ya alamunta sai ba shi to akwai kaza an taliza a mutu rabata haka kaza kaza to ya ba shi labari to baka san abu za ka san alama ta kuma ai ka sai ka san za ka san alama ta ku to saboda haka amma dai an waje shi ne shi ne koyi amma dai to shine wanda sana alkiyama din ne to Allah bai ba manzo Allah umarni ne ya bayyanar da ita a sani ba dai an ka bayyana aka matsala to yanzu dauka ka gani sai a ce an bayyana da cewa ai shekara ta kaza za a yi tashi alkiyama kaza ga watan kaza to yanzu mai kaka tunanin in shekara ta kama an kan yake shekara yanzu bana ne za a yi misali a ce bana ne ga shekara ta kama a ce an riga an kai kashi bai bana ne za a yi kaga mutum ya karshi mutum ya sani yanzu mai shekara da ya tabbatar da ba shekara duniya tun da an tabbatar da bana ne za a yi dinki nan to da da an yi wata guda sai a ce to yanzu saura wata kaza wata guda to yanzu da an sai aka yi ma watan hitar da aka kwashi za a kwashi ba watan sai ya hita shi da kai ne na tashi alkiyama din to kaga da na a waye gari ana sauran sati guda a tashi alƙiyama ga mutanen da rayuwarsu kuma akwai tashi hankali ba da ƙarfi ba da da uwa ba akai gobe gobe za a yi da shi kenan gobe ne za a yi rana ta kama to shi yasa wai kira shi haka to shi yasa sai Allah ya boye abun ba wanda ya sani shi yasa aka bada hikaya wai wani mutum ne sarki ne sosai da gaske to sarkin kiba ta mai yawa da yawa amma ya ne magunguna matuƙa da gaske yana so a rage mashi kiba amma ina abin ya gagara to sai an ka samu wani mutum zai zo ce to shi kam zai iya mashi magani an kai jinga da shi zai iya mai magani zai rage mashi kiba sun ka ce to shikenan inda wannan ba matsala za a yi sai ce amma dan jira sai dan yin abuwa ne dai sai ce to amma yanzu abin da an matsala shine akwai wata matsala guda ko an yi magani nan bai da wani amfani gare shi yanzu saboda yanzu duka duka bai wuce sauran kwana 40 ya mutu ba to kaga min wani magani kaga bai da wani wani kenan to shi yasa ce saboda aka wannan magani ko an shi bai da wata fa'ida don bai wuce kwana 40 ba yanzu kai zai mutu aka ce to shikenan aka bashi nan a to sarki ya ji an kawo mai mutuwa ba sai ya ce kai a ta kashi gidan yare a rufe shi mai shiya an ga sashi an ka rufe can dada shikenan ta ma dai sarki ya riga an faɗa mai lokacin mutuwa ta bai wuce kwana 40 ba yanzu ai kaga akwai tashi hankali ko da hankali sarki do hankali ya tashi gaba ɗai hankali ya tashi sarki kullum ba kwanciyar hankali ba natsuwa yanayi biyu canza gaba daya an ka zo shi kuma an kashi gina da can an ruye shi kenan kurin saboda ya faɗi ranar mutuwar sarki to an ka zo kagar da ana tuddin na hakwara guda sarki sai ya ce saura kwana 36 da haka wani saura 38 kaga haka an ka tari aka kawo daɗa to daɗa yanzu bai wuce daɗa sauran kwana 'yan kwanaki kaɗan ba saura sati guda kaga harka ta ƙara ya macewa da shi dai sarki duk hankali ya tashi kasan da ma in ba kwaci hankali duk sai mutum ya lalace sarki duk ya lalace shi ke na daɗa an ka zo kwana ana kusa ana gobe daɗa haka an kusa to sannan hasu haya ta waye ranar cikon na kwana na arba'in wanda ya ci da na sarki zai mutuwa ɗin da kwana arba'in sun ka cika sarki ya sa a ce a haito da shi da cikin gidan inda aka ɗaure shi ɗin a zo mai da shi ya mi yasa ya an ka ya ce kwana arba'in zai mutuwa saboda haka amma ai gashi an yi kwana arba'in an kai to ina mutuwar take sai ce to rakai dai aina ma ni abinda an gace magani an gace in maka na ka rage kiba to kuma sarki da ma da zabar kuma sun kama shi da ma kiba duk ta zubi kaga magani ya ci na ma shi kawai ya mai wannan ne kawai shi kina hikima ce wanda ta ba wai da ma ko ce ya san da haka nan bane ba da ma hakan don kaga hankali hankali sai hakan sarki ya tashi ya shiga wani hali kaga shi kenan sai dai kuran da ba ci abinci cikakke ne ba isasshen bacci ba ko ce hankali kaga ai ba magana kiba da to sai ga sakiru ya rami kamin kwana arba'in shi ina ce to ana makocin maganin rama an gace ni a biya da jingata ka gani to shi yasa ubangiji wadda kiziki sai ɓoye ita tashi alƙiyamar nan allah bai bayyana cewa kaza ga watan kaza za a yanta ba shi kenan kuma sai allah ya bata haka nan ɓoye kuma kowa sai mutuwa ma ita kanta ma ɗan mutuwa cewa ganin sai allah ya bata kowa ya isa yanta ba wanda bai isa ba dan allah ya gada ma sai ya kyale mutum sai ya tsufa da yawa sosai sannan a karɓi rayuwa ta wani kuma sai a ga bai tsohon ba shi dai yana tsakiya shi bai zama tsohon ba kuma shi ba aka ce mai yaro sai ga Allah ya karbe shi wannan lokacin wani kuma yana cikin saurayi maji karfi matashi ne don shekara 30 da wani abu zuwa 40 ba shi kenan kuma Allah ya karbe shi wani kuma gan shi shi kuma wannan tsakanin kila ko irin wanda yake mai shi bai ma ya aure ba haka wannan tsakiyar da yana kusa da ya aure misali sai ya rasu wani kuma a gan shi wanda yake da an ce an yaye shi da misali ya dan girman matashi hakan nan amma bai kai ma wanda za a ce ya aure ba sai ka ji an ce shi kuma ya rasu wani kuma ka ga yayaye wani kuma kame a yashe rashin nono wani kuma a'a bayan haihuwa ce da sati guda ko sati biyu sai ya rasu wani kuma a'a radda ma an kayan shirin na zai rasu haɗe wani ma sai ya taho matun babai da daɗin yari tun cikin ciki ya rasu wannan duk dai ɓadda kamar da aka yi wani ɗaya gwada ma kowa ya isa mutuwa yan da an ebe an ce sai ruwan da ya shekara kaza ɗaya ka mutuwa kakar shekaru da sun cika ya kakar da shi wata shi hankali to amma sai allah ɓoye abu ne da dan bata tsoho ya rasu yaro ya rasu jariri ya rasu wani don ka da kan mutum hankali ne tashi sai mutum ya zo ya talakoki ne ashe bai sani ba baya kaiwa ba bai sani ba ya talakoki ne ashe kila sura wata guda ya rasu wani ma yau ya danga ta abuwa ne ashe yau ya danga zai rasu bai sani ba ya ta ce ya hadu da wani hadari ko na ba sai ka ji an ci ya rasu to sai Allah da ya boye abubuwan to wannan da hikima ce ta ubangiji madaukin sarki wanda ya sayi wannan ne to shi yasa ce ilahi wa radda ilmu sa'a shi ubangiji madaukin sarki gare shi ake mayar da sanin tashi alkiyama shi kadai sani sai ce kuma mata karji min samaratin min akmamiha ba wani abu wanda yake fita daga cikin ƴaƴan itatuwa daga cikin kulfate wato shine ma'anar hore ai ka san duk abin da zai ƴaƴa ai zai hore ko shi wannan horen kaga daga ciki ne ne ana nan in in wannan kwaya abin ta hito kaga sai hore sai ya ebe faɗi shi kenan ko to sai aga dan ya hita ya bayyana to shine Allah ya ce ba ba ɗaya daga cikin ayan itatuwa ko wani abu nan ba wanda zai wannan yake wannan ainihin hitowa din kuma mata hamil min unsa ba wata mace da za ta dauki ciki wala ta zau kuma ba za ta haihu ba illa bi ilmihi sai da sanin Allah madaukin sarki don haka tun daga wannan abun da zai yi wannan hore din in ice ne shi ya ko wani hore wani ganye ne shi ko da ma menene shi ya dai to ko da zai yi wannan hore din to Allah madaukin sarki yana sanar da shi ya ya san da sanda za a yi wannan ƴaƴan ta faɗo wannan hore din in ba mace wadda za ta samu ciki shi ma to ita ma sai da sanin Allah madaukin sarki ne ko da za ta samu cikin to Allah ya sani sanda za ta same kamin ma ta same shi shi Allah ya san sanda za ta same wannan ciki din kuma ya san ko kwana nawa ne za a yi a cikin cikin na haife shi ya san ko awa nawa za a yi ya san ko wata nawa ne za a yi a haife shi din sannan kuma ko namiji ne shiya ko mace ce duk dai Allah madaukin sarki duk ya san waɗannan abubuwa din ba wani abu wanda yake boye ga sanin Allah madaukin sarki daga abin da zai kasancewa din a to shine ma'ana ba wani abu wanda zai kasancewa din daga ciki sannan duka ubangiji ya san komai da irin abin da ya shafi yan cikin nan da ita mace take da shiya shin da guda ne za ta haihuwa ko hera guda ne sannan kuma ubangiji madaukin sarki ya sani shi wannan da shi Allah ya san radda za a haife shi da lokacin da za a haife shi kai har da wurin da za a haife shi Allah ya sani wato kalmar ce ce to a yanar ne a ko likitoci sun sani to ai su ma ba su sani din ba saboda abin da yasa shine so da yawa na farko dai in waɗanda abba likitoci bane misali kamar a ce bayan Allah ne manyan bayan Allah waliyan Allah an sani wani lokaci suna sanin wani abu daga ciki gaskiya ne suna sani amma an san da ba su sani sai Allah sanar da su bare to har yanzu da shi ya sani kenan tunda shi ya sanar da su ne tunda yanzu misali sai a ce duk mutane su taru nan gaba ɗaya duk ba su san wani abu kai sai ka koya masa wannan abu to ai zama kai dai ka sani annan ko saboda haka tunda dai kaga su ba sani ba kai dai ka san abun ka san kenan tunda yanzu kai ka sanar da su ko kaga su kan su kuma kaga dole in dai ba mutunci za su yi ba sai sun ce wani ya sanar da mu abu kaza din nan to to balle Allah madauki sarki to ka gani in waliye ne lalle Allah shine sanar da su kasan sai da Abubakar Siddiq ka taba yin wannan ko yana na cikin wadda Malik cewa wata rana lokacin sai ba sai da Aisha radiyallahu anha kyauta na dabinu ya bata kwando na dabinu ya bata sai ce ta zo ta amso sai bata zo ta karba ba shi kuma sai ya ce ah buke zo ki an saba fa amma ki sani wa eh wani rasu buke to ki an shi ba saboda shi yana ganin alama ya kusa mutuwa din yace in rasu buke zo ki an saba ki sani ya zama hogaro fa kuma ina ganin ke yan uwanki biyu ne maza da yan uwa biyu mata ita ko lokacin yan uwa gwada ce ta sani a gare ta mace ba da san cikon ta biyu din ba sai da ce to amma ita dai ta san yan uwanta guda biyu maza to wa a cikon yan uwar tasu ta mace sai ce ai mata ta da ake cewa bintu kharija yace tana da ciki kuma ina ganin ura hajariya ina ganin za ta haifa mace ne za ta haifa kaga shi ba likita bane ba wani abu ya ba amma ce mace za ta haifa kuma an ka haifa mace kuma shikenan sai da baka sadiku to kaga ni to amma kaga dai ba za a sani Allah ne zai sanarwa to Allah shi ya sani kenan in ka dawo kace likitoci ne su ma sai sun yi awana awane da na'urori da menene sai ayi kuma duk da haka nan kuma wani bai ayi kuskure tunda wani lokaci sai a ce ai a lokaci kaza za a haihuwa kuma sai lokaci lokacin ko a haihuwa kamin lokacin ko kuma a wuce lokacin duk ana haka nan da yawa an shayi din to amma shi Allah ya san sadda za a haihuwa wanda ba kuskure din yau in an kace likitan gashi ya gano mace tana da ciki kuma ko ɗane ko namiji ne misali ko mace to amma a tambaye shi to ita wanga mata wani wuri daidai wani wuri ne za ta haihuwa bai sani ba ma'ana wani gari za ta haihuwa a daidai asibiti za ta haihuwa ko gida ko ina ne dai bai sani ba to amma shi Allah duk ya san da waɗannan gaba ɗaya don haka shi ne ake cewa don haka da irin waɗanda suke masu bokaye da irin su likitoci da sauransu waɗannan duk hasashe ne kawai saboda haka kuma da yawa wani lokaci ne an yi sa'a su yi sa'a da shi kira ya daidai wani bi kuma sai ka jaba ya kuskure shi kira saboda bayan kakkin hukunci ne daga Allah madaukin sarki ba wanda ya tabbatar da haka nan ba to shi yasa sai ya zama a ubangiji madaukin sarki ce to babu wanda za ta haihu ko da samu ciki ba ce Allah madaukin sarki ya san da wannan abun sannan sai Allah madaukin sarki ce wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kira wasu dinnan kafirai zai ce musu aina shuraka'i wai ina abokan tarayyar tawa da kuka cewa ai ga allola na abin bauta da kuke bauta ma wanda ba ni ba goma kan da kuke bauta ma ina suke to shine qalu sai dai su ce azannaka muna sanar da kai ya ubangiji wai ma'ana yanzu ka muna sanar da kai ya ma min na min shahidin ba mu da wani mai shaida wanda ya tabbatar da kana da abokin tarayya ya kan kaga yanzu sun sallama yanzu kenan kaga yanzu sun kafice mu addini nasu kenan saboda ka azannaka ma min na min shahidin ya ubangiji yanzu kan muna sanar da kai lalle tabbas ba mu da wani mai shaidu gare mu na cewa tabbas kana da abokin tarayya saboda ka abun nan ba gaskiya bane ba kaga yanzu sun yi saranda sun miƙa waya kenan ko kamar yadda can wata ayyuki faɗa cewa innahum humul yawma mustaslimuna duk sun miƙa waya an yi saranda gaba ɗaya to shi yasa suka ce haka nan din saboda haka ai watan ba su da sani da komi akai din to sannan sai Allah madauki zake ce wa dalla anhum ma kanu yad'una ma kanu ya da'una abinda suka kasance suna bauta ma wanda ba Allah ba wa dhalla anhum ya bace daga bare su abinda suke bauta min qablu tun gabanin zuwa su yanzu nan lahira din ma'ana can duniya kenan wazannu sun yi zaton cewa wai su malahum sun tabbatar da kasu ce wazannu sun tabbatar da malahum min mahisin ba su da wani mai tsamo su wanda zai hitar da su daga wata wannan azaba da za su fuskanta cikin ta yanzu saboda kafin da sun kai to kaga na aka ce wa dhalla anhum ma kanu yad'una abinda suke bauta ma ya ɓace daga gare su to yanzu ina magana kuma cewa ga gumakan nasu da komi kuma an yi magana wannan ko sai an ce nan abinda ake magana sadda an gata da su ne wannan lokacin amma can wuta gamewa za a yi can kan yawa za a game can wuta nan abinda aka ni nan kamin a yi fastin kina akan can wuta ɗin kina to shi ne nan da shi ne abba su amma dai da zara an karki an ka tura su can wuta to za su game da su da abin wuta amma kamin a can ne sun ɓace gare shi ne wa zula anhum wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu abunda suke bauta maka banin zuwan tashi alkiyama din ya bace gare su wazannu sun tabbatar da malahum min mahis ba su da wani mai taimako gare su wanda ya tsamo su daga cikin wannan azaba din Allah ya kare mu
la yas'amu insanu min du'a'il khairi wa in massahu ash-sharru fa ya'usun qanut ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
Allah madaukin sarki yace la yas'amul insanu yace shi mutum baya kosawa baya gajiya min du'a ila khairi daga roƙon alheri inda an ka ce wannan dukiya ce ko lahiya ko duk wani abu wanda ya kaso dai na harkoki na wani da kullum to bai gajiya da shiya kuma bai ki kullum kullum da Allah ta kara mashin ba shine a cewa la yasamul insanu mutum baya kosawa min du'a ila khair daga rukun alkhairi amma in wa in masahu sharru in kuma wani sharri ya same shi talauci ko wasu abubuwa na tsananci tsananci fa ya usun kuma sai ga shi yana mai yanki kauna kanudun yana mai tsananin yanki kauna ga Allah madawakin sarki Allah madawakin sarki ya ce la yasamul insanu min du'a ila khairi mutum baya kosawa daga roƙo na alkhairi a kowane lokaci bai mai yawa yanzu ka diba gani sai ka ji an ce wani mutum ya mallaki trillion kaza na kuɗi wanda ba trillion ba ko da dai kuɗin da ya na milo ya son kai da sai a ce ya mallaki miliyan kaza kaga ai ba karamin abu wani yana gani yanzu kaga ya samu miliyan guda shi ya zama to shi gashi ya wuce wannan shi miliyan guda kai ka kuɗin ci wani ne shi wannan kuɗin gare shi to ka gani to amma kuma kullun su bai kafa shi ya ƙara yanzu misali sai ka ji an ce an kama wani mai mulki ya saci kuɗin ƙasa shi wacan kadima gan duk bayan abubuwan da ya mallaka tarin dukiya mai yawa kuma sun mai kaɗan shi dukiyar da ya mallaka ɗin huwa na farko dai bai iya canyi ta da shi da iyalai ne gaba ɗaya kamsu gama rayuwarsu gaba ɗaya ba su iya canyi ta amma kuma duk ba ta yi shi ba kuma ta zai ƙara sata kuma ya ƙara ɓoye ka gani saboda shi ɗaɗa inda abin alheri na duniya to su ya kai saboda handama shi yasa ake cewa ƙasa ɗaya ce shi yasa ake cewa ƙasa ɗaya ce wata ɗan adam ta kusa ƙosar da shiya amma in dai wani abin da daban wanda ba na abin to za ka ga bai gajiya da shiya to kuma in shi zai baka shi kuma sai kuma gajiya da kuma ruwa din domin aka cewa yau inda shi dan adam shine zai ba ko da ƙasa ce zai baka din to sai fa gaje wata rana misali kawai wani yazo ya same ka ya ce to Allah ni dai kawai wata alfarma ne ka so gare ka kawai so naka duk inda nazo inda kake kawai ni dai ka duka ka dan ku ƙasa ɗaya ka bani shikenan ni bukata ta biya ka ce a to inda wannan ba matsala misali kawai ya ka dai kullun yazo inda kake da yazo kawai ɗaya ka duka ƙasa ɗaya shikenan ka miƙa mai tace kullun ka zo da ƙasa to wata rana sai yazo ka ce ka to Allah kai na gaji ma iyawa da wata rana sai yi wannan din kaga kuma na abu ne ba kaga ba sayan ta ba an abun gaba to kaga ina da to an ce ba shi nashin rowa yake da shiya ka gani to ka kora kasa shi da ba ka gani sai ya gaji da baya wadin sai ya ji ya ce ka shi ba yawa ya gaji to ka gani to amma kuma shi bai ki kuma kullun kullun da Allah ya lulluka ba iya kadin ba to shi yasa sai ka isko duk wanda ya zo da sai ka isko karshe mutum ya zama dan bautar kasa shi kenan huta mara dan bautar kasa ka tara dukiya ba ta da iyaka ga tanan karshe ka gani mutum dan bautar kasa da zama ma'ana bautar kasa shine gine gine gidaje barkatai ba iyaka ba shi ba shiga zai kwanta ba shi kawai gashi nan dai kawai dai kaga an zan dan bautar kasa an zan tun da kasa da ta kashe makudin shi kenan ka gani sai a zo a gina gida gida miliyan dubu dubu biyu dubu biyar dubu a, mili- gida guda miliyan dubbai masu yawa shi kenan ba wani abu ne gare shi kuma shi annan kaga ya zama dan bautar kasa kenan zan to ka gani to wannan shine malmaki a ce ayin wanda shi wanda za a taimaki jama'a da sauran abubuwa sai ka isko ba a yi ba to shine da Allah yake cewa haka shi dan adam bai gajiya da roƙon alkhairi din sannan wa'in masa sharru shi yasa wani lokaci ma sai ka gama saboda son alherin ma ya ga dama irin ne roƙi ma ya baka da baka addu'a sai ya roƙi Allah shi abin nan ko ba alheri bane ya bashi to da aidawa wannan haka ne ka san wani ido ruhi in yana son kuɗi shi abin da ya kaso shi komi na da shi inda zai iya kuɗi shi zai iya da yawa ana samu haka nan wani shi komi na ne zai samu wata inda zai iya kuɗi shi ba matsala ka gani wani kuma ka gani irin wanda misali Allah ya jaraba da rashin da rashin haihuwa kenan sai ka ji shi ma yana buƙatar shi ma shi da ko wani iri ne Allah ya bashi kaga abu yi ba kaga da yawa ana haka nan kashi sai Allah ya bashi dan banza kuma wanda zai zama musiba da da bala'i ko kaga sai ya dawo yana tsaya kuma har da dawan gada har gara rashin haihuwa ce to kaga abu yi ba to inda za a roƙa da tun kowa sai a roƙi na kwarai din to Allah ya ba mu na kwarai din a to shine Allah madaukin sarki yace da haka yana da sun alkhairi wa'in masa sharru in kuma sharri ya same shi kaman talauci da tsanani na wahala cewa shi rashin lafiya da sauran abubuwa dai daban-daban to in sun ka sami shi mutum wato shine na kaga mara dadi kenan to fa ya usun kanudin to don haka sai ka ganshi ya zamo watan yana watan yanki kauna kanudin yana mai tsanin yanki kauna da kalmar ya'asu da kanut duka kalimatun ne mutaradifatun kalmomi ne wanda suke mutaradifatun ma'ana kalmatun mutaradifatun kalmomin da ma'anarsu guda amma sun bambanta ga lafazi ai na jin ba lalaci da addagwaninta da kwarewa ciki ba ko turanci suna da wannan balle lalaci kalma guda biyu suna da ma'ana guda amma dai sun dan bambanta wajen faɗi da hakan nan ana samun hakan nan yana ji haka da ya ko in tabbai masu turancin yawa to shi din ne saboda haka to da lalaci ma to shine kalmatu mutaradifatun kenan da lalaci to shine da suka zo da haka din to sannan sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wala in azaqnahu ya ce kuma wallahi in mun ka ɗanɗana mashi mutum ɗin rahmatan minna in mun ka ɗanɗana mashi rahama daga gare mu min ba da zarra'in bayan tsanani da ya same shi ne wani tsananin irin musiba da sauran abubuwa kala kala suka same shi to shi ne min ba da zarra'in masatu bayan watan tsanin da ya shafe shi la ya ƙulanna ya ce wallahi zai rika cewa kuma ai ha zalika ai wannan saboda aiki na ne ai ƙwarewa ta ce da ƙoƙari na ya shi sani samu yawwa ya ce to kuma yan samu nan kuma sai a ga haka akai sai ta ganin cewa to shi yanzu wa'ai sai taka shi shi da kokanne ne in misali kilan dan kasuwa ne sai ce haba malam kai ko ai mai kware mai iya sana'a ai kai ko tun yau shekara nawa mana harkokin sana'a na ai kaza kaza sai ya dauka ai sana'a ce tabbashi misali in kuma dan boko ne sai ya dauka cewa kai ya ba kai ko takarda kaza gari ne fa sai ya mance da cewa kuma ana samu wani da irin wannan takarda yana can bai ma da aikin yin to ka gani to duk misali irin wannan sai ya dauka shi wata kwarewa ce tashi ko wani gwaninta tashi to shine sai Allah ya ce to ana samun wanda yake haka din shi ne laikulun hazali wannan kwarewa ce daga gare ni wa ma a zunnu sa'ata kafiri ke nan sai ya ce ka ni yana ganin ma ba na ma su tashi alƙiyamar nan ƙa'i matan za a yi ta ba ni na ganin ƙiyamar nan kawai ba yi za a yi ba shi ya ganin ma kai ba amma yanzu ko da wanda an musulmi ne yanzu misali irin mutanen da sun kai ƙarfi da yawa harkar dukiya ta yi nauyi ko harkar mulki to wani lokaci sai ga wani yana aikata aikin da ya hagu ne kawai bai ma da daidai an sashi alƙiyamar ba wani rashin tausayi da rashin imanin da aka gwadi ga talakawa misali da rashin kwatantawa da irin musibar da ake jefa su misali ai kamar shi masu waɗanda abubuwan kawai ba su ma san cewa ba su ma yadda za a tashi alƙiyama ba kenan don sun yarda kaga dole za su san cewa a lalle fa akwai haƙƙi akwai sakamako kuma a lahira fa an ka zo don ga aida misali an ka ce kai ne wannan ne abu na karkashin ka to dole ka ne duk abin da ya sami wannan abun da cutar wato kai ne fa to kaga misali in ana kallon haka nan to kaga ta ya za a kila ba ko a baya da goyon baya ga wannan abun na musibar da ake ta fama da sauransu kaga ba za a samu wannan din ba to kaga ashe kinan watan sai aiki ya gwada kamar mutum bai jirma za a tashi ba in ya yadda ai da ya gyara hali ne to shine Allah ya ce la kuma azunu sa'at qa'imata sai suna cewa su ba su yadda da baya zatun cewa tashi alkiyama wai zai tabbata za a yi shi wala in rujutu sai ce kai bisa ga kaddalawa dai ko da za a yi din ma wala in rujitu ila rabbi in ni koma wurin ubangijin na ma na wai an ka tashi a kiyama kenan wai ko can an ka zo inna li indahu lal husna to aljanna za ta shiga ko can mun ka zo watun da dai nan duniya an ka bashi kudi ko lahira an ka dashi a aljanna su shiga aljanna shine inna li indahu lal husna sannan sai Allah ya ce falan nabbi annal ladina kafaru ce wallahi sai mun ba waɗanda sun kafe shi labaran abin da sun ka aikata dinnan shine fa nabbi annal ladina kafaru wallahi sai mun ba da labari ga wanda suka kafirce bi ma amilu da abin sun ka aikata din wala nuziqannahum kuma wallahi sai mun dandana musu min azabin ghalizin daga azaba mai kabri mai tsananin gaskiya Allah kiyaye mu to sannan sai Allah ce wai zan amna alal insani وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريد قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa idza an amna alal insani kuma idan mun kai ni'ima ga mutum sai ka ganshi a arada sai ya kauda kai ne daga barin godiya ga Allah ga wannan ni'ima din kana ya cewa wana abijanibi ko wana abijanibi ro ana kanta don haka sai a ganshi wana abijanibi sai a ganshi yana karkatar da kai ne yana takama da girman kai da nuna isa wai shi shine wani wai isa ya ja da shiya shi in yayi kaza dole abi to shi na lace wani abijan sai rika karkatar da bangaren jiki ne shi ne yana alfahari da takama amma wai za masa husharu in wani mummuna abu ya same shi sai a ganshi fazo du'a'in aridin yana ma'abucin roƙon Allah da addu'a ko shi aridin mai yawan gaske ma'ana addu'a mai faɗi mai yawa zai ta roƙo Allah Allah dai wato anan kaga sai ya ce wa'in masa husharu fa ya usun kanudun in sharri ya same shi yana yanke kauna ne ya ce wai za masa husharu fazu du'a'in aridin to akwai tuka da walwala ne ga ayoyin ballai nan sai an kace zai ta addu'a ya ta roƙon Allah kuma ya koma ga Allah can kuma sai an kace yanke kauna ya kai wanne ya daidai ciki duk daidai ne wato shine wancan ne na farko zai iya dauka wato kalolin mutane ne daban-daban shi wani nashi tsari in ya samu wata jarabawa na wasu mutum sami sai ya ce yanke kauna sai ya ci kan ni dai da in ya ga misali kamar kila Allah ya mishi da talauci haka sai ya dauka kan ni ina ganin dai har abada ba nan kuɗi kaji misali ko kaga an yake kwana misali kenan ko kaga an yake kwana kenan ko kuma Allah ya jarabe da rashin lahiya sai daga wace kashi yana ganin da yau ga tashi ga rashin lahiya shi ha abara bai warkewa kaga ba a yake kwana ga rahama ta Allah misali to kaga yanke kwana kenan to shi da yake nuhin wasu mutane haka da suke da wannan dabi'a din wasu wa to ga ayati ta ce wasu su kuma abinda dabi'a su shine wanda za masa sharru fazudu ayin aridin wani kuma shi abinda ashi roƙon Allah sai ta roƙon Allah dai Allah ya Allah ya yi mana Allah kan mai ta wani haka yake din wannan ma'ana guda kenan ta biyu kuma shine aka ce kuma zai iya dauka sai yayi can ana magana kafiri ne kawancan aiki din wannan kuma musulmi mai imani wanda ya san Allah shi kuma shine wanda in rashin lafiya ta kama shi ko wani tsanani shi kuma sai ya zama kullum Allah ne zai ta roko Allah ka yaye mana Allah ka mana magani Allah ka mana kaza kaza kaza to shine wai zama sa sharru fazudu ayin arif kul sai Allah ce ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ara'aytum shin to ku bani labari yanzu in kana min indillahi in wannan alkur'ani ya kasance daga wajen Allah din ne kamar yadda an ka gaya muku cewa daga Allah ne to yanzu in abu ya tabbata haka nan ne sun makafartun biyu sannan ku kuma kuma kafe ce da alkur'anin to ku sani wa man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba wani mafi bacewa bisa ga wanda ya kasance fi shiqaqin a cikin sabani da gaskiya ba'idin kuma sabanin ba mai nisan gaske ku sani ba wanda ya wannan lalacewa da bacewa in alkur'ani yanzu ya tabbata gaskiya ne Allah ya saukar da shi ya kuma hakan ne misali shin to yanzu mi kuta ne kun kuna cikin bacewa mai nisa kenan shine yaso makabatun bihi man adallu ba wani mafi bacewa mimman huwa bisa ga wanda yake fishi kakin a cikin sabani da gaskiya ba'idan kuma sabanin ma mani sanci daga barin gaskiya din to to shine Allah madauki zake cewa eh ko ina jin kuma
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يك بربك أنه أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الله إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل
to duk da ke gashi an kanta aya kuma aya ga ta dan kunshi bayanai masu dan yawa wurin in mun ga shige ta ba mu da lokacin ta na yi tunanin zamu kammala sura yau to gashi ashe kuma dai abin ya gagara to ina ganin sai dai mu bari sai mun dawo gobe sai mu tashi kanta din eh sai a sai a dawo mana da ayoyin nan guda biyu to muna fata inda muka yi daidai Allah karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin jama'a da suke neman addu'o'i akan bukatu su daban-daban duka Allah sai Allah ya biya mu kowa kunshin khairi kuma kamar yadda muka sani jiya wanci za a yi magana ko da minti biyu ne ko uku ya kamata cewa tun da muna kwana goma na ƙarshe na wannan azumi wanda waɗannan kuma kwanaki guda goma kamar yadda muka sani a cikinsu ne ake samun daren lailatul qadri lailatul qadri nan da Allah yake cewa lailatul qadri khairun min alf shahr in mutum zai yi ibada ciki to sai kai wata dubu kana ibada sannan zaka samu lada wanda ya ibada cikin wannan daren guda shekara 80 da wani abu kenan to yanzu kaga in mutum yana ɗayan kokari dan mai da hankali misali kamin ya bar duniya kila cikin shekara 10 dan samu cikin rayuwa ta gaba ɗaya kai ko shekara dai biyan misali a ce ya samu cikin rayuwa ta shekara biyar yana bauta cikin ita wannan lailatul qadr din to yanzu kaga yanzu in ka buga 80 sau biyan misali kaga yana da ladan ibada shekara 400 kenan ga shekaru da duniya ko 100 ba su yi ba kila ko ai kaga an kama balihi to kaga ya kamata mai da hankali kwarai da gaske shi yasa lokacin da ma wanda manzo Allah sallallahu haka yake yana ƙara zagi damtsi da ƙara mai da himma da kokari wajen aikata ayyuka na ibada cikin wannan kwanakin guda goma na ƙarshe din da yawan sadaka da menene sai da Aisha ce kowa ne daga cikin sahabbai suna ba da labarin cewa manzon sallama ya kasance haka yake yana da yawan kyauta amma musamman idan goma ɗin na ƙarshe sun kai to sannan ya ka ƙaru lunka ma ga abin da ke yi to don haka manzon Allah yana yawan ba da kyauta aka ce har ma he da iska ka san iska yana ba da kyauta mai yawa saboda shi kyautar da aka iska ma saboda tsananin kyauta ce ma ya gara mai dauko na wani kama kacinta ko saboda kyauta to kaga to shi manzala ya yi wannan din to shi yasa kaga manzala yake da wannan din kuma kwanaki nan guda goma an tabbatar da da cikin su lailatul qadr take hadisi sun zo da yawan sun tabbatar da haka din amma sai dai wace rana ce wallahu alam kuma inda yanzu Allah ya bayyana ce ai kaza ga wata ni kurum kaga sai kowa ya kwace ne sai dan ya tashi zannan ya tashi ya bana tai yau to shi ko Allah madauki don dai a raya sauran dare ran sai ya boye abu ne shikenan amma dai an samu sauki an gano goma ne na karshe din to to goma zai kashi wace rana ce wallahu alamu sai dai inda zato yake da ƙarfi kwarai ciki cewa da ko 29 ne ko 27 ne ko 25 ne ko 23 ne ana cewa da cikin waɗannan su ma dai kaga da yanzu dai abin da ya magani dai ka gabe da goma da gaba da ya huta shi kenan yawa to shine sannan kuma abin da aka nuna ba wai ana nufin tun farkon dare har ya kare wani sai ka gama gaba ɗaya kana ibada aka nufin ka samu lissu kaji ba a'a ba cewa aka tun da farkon dare ka sai ka kama sallah ka tun Qur'ani har so haita wai ba a'a duk abin da ya sauka ka na ibada yayi saboda ranar mala'iku ne ka cika duniya gaba ɗaya ta nazzalul mala'ikatu ruhu fiha mala'iku ne ka cika duniya gaba ɗaya a wannan dare ɗin to da sun isko kuma kana ibada sai su rubuta kacin fadin su shikenan kai ma ka shiga haka nan shikenan Qur'ani to gawai gafara ranar arfa aka ta yi ga sanan Allah ke ta bayar da ita da nimun shi to shi yasa aka nufin duk abin da ya sauka gare ka raka'a hudu ce kaka yawa shidda ce goma ce duk abin da kai duk abin da kai dai ya sauka gare ka dai in dai kai wannan dare in dai ka shiga din kai ma sai dai ya kare baka cin wanda yayi da yawa ne kullun shi ne to kaga kuma sau da yawa wani sai dauka cewa shi sai in ya ga wani abu ba cewa an ka sai an ga wani abu ga dare da ba a to mutum nawa ai wani akwai wanda zaka iya samu kila ya shekaru a kila kullum masu ya zo ta hajjudin yana yi nasar amma bai taba gani wani abu ba kuku kuma kanci cikin cikin waɗannan dare suke to inda dole sai an ga wani abu da wata rana sai ya gani ba shi aka nuna ba ko cewa ka ga wani abu a'a abin da aka nuna ba kasudi je kawai kai ibada cikin dare shi ne aka nuna kullum in ka yi din to aka nufin to nan ne mutum ya samu cikin abin da ake shiga din ba saboda haka dai shine waɗannan kwanakin guda goma na ƙarshe sa suka ma kokari sai su shiga itikafi wasu na itikafi wasu kuma tahajjudi kowa daidai da ka koda gira ne zaka yi an gane yayi don ko san ga kaida misali shi in zaka iya daurewa kai sallolin ka na nafila cikin gidanka ya hela da bisa ga kace ma wani tahajjudi a san da haka kware da gaske a kware ya hela zuwa masallaci ga kaida ya hela da na gidan dan da ma kuce shi wangare ta kafin da an kirkiro wangare nan sahaji ko can dan dai ragaye ne ba wanda ba su da kokari ne ka san wani sai yana gana abun abokai ne da kokari ne yawa sai ya zo dage a tayi amma shi shi kadai ne baya yi din to saboda haka yi cikin gida din ya shi yasa can zamanin manzo sallama gaba ɗin ma ba a yin tahajjud da kwata kwata ba a yi da a zo masallaci ana yi a kowa shi kadai ka gune gida ne to shi yasa halarai haka ne ba wai an ce wai kan mutum ya zo tahajjud ba an gane in kana iya zuwa ka tafi misali ka samu fadar da aka samu ba amma dai ka sani ni in na tsaya gida ina ayawa in na yi duk abin da ya saba ganin to na hika ladafa shine kurum amma dai ba da hiba ne yidin kuma saboda haka yana da kyau kwarai a mai da hankali sosai da gaske kuma ya ta roƙon Allah duk abin da an bukatu mutum komai waɗanne ya bukatu na alkhairi na duniya sai da lahira ta gaba ɗaya sai ta roƙo kuma Allah yana biya ciki kaga sai mutum ya daddage shi ya tayi in ma wata muhimman addu'o'i wasu bukatu ne gare ka ka ta addu'a ka ta roƙon Allah sannan kuma ka sa kuma kuma su su maka dubayan Allah sai a gama na ai da zala an kace maka dare yayi lokacin rana ta faɗi duhu ya shigo kenan ko to tun daga wannan tsakanin da har zuwa hudu alfijir wannan tsakanin ai salamun hiya hatta matsal alfajr yawa har alfijir ya hito yawa ga kaira kaga da da an ce ai kana ganin in magariba sai da rana ta faɗi an tabbatar ta faɗi gaba dai ai dare ya shigo kenan in ma kana son ka ja daren da tsawo sai ka kashe isha misali da bakin isha sai ka ce ko saboda da dai dun ya shi magana sakari ba da ba sai tsakiyar dare ba kila yanzu ma waki nan sai an tashi da tafsiri na sai mutum je yana ayawa kamar ya kwanta kwana sai zanna yana fila ta kona ya ka ayawa shikenan yayi sannan ya kwanta ta kwana ne ba matsala bane ba yayi kuma in in ayi dare da dare da kadin kuma ya samu wanda ka samu din dama shi tun farkon dare har ƙarshe ne dama tun daga farko ne har ƙarshe ne dama duk wannan al'amari yake ciki din to Allah ya ba mu ikon aikatawa kuma Allah mana jagora muna fatan Allah ya karba mana ibadun da mu dauki gudanarwa din ya ba mu dukkan alkhairin da a ciki ya samu daga cikin bayan da yake watawa don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah san bukatar ko Allah biya musu baki daya Allah mana jagora baki daya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله